أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن هول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أسافير ونوني ميتار البركة أنا الخميس sha hudu da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da daya wanda ya yi daidai da bakwai da watan mayu watan biyar a lisahin turawa miladiya haihuwar annabi isa ɗan na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci a jiya mun kwana a aya ta 25 a cikin wannan sura mai tarin 26 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul qasasi fadin Allah subhanahu wa ta'ala qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin ya zamu tashi aya ta 27 sai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين الله يتي inni uridu an qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta asharan famin indik wa ma uridu an ashqa alayka satajiduni insha Allah min as-salihin Allah yace qala sai bawan Allah na nagarin Madina ya ce wa annabin Allah annabi Musa tunda ajiya mun ga diyar wannan bawan Allah ta ce ya abatista ajirhu baba ina mai ba ina mai nema ina mai demand ina ma a ce kun ɗauke shi aiki inna khaira manista ajartal qawiyul amin tabbas wanda ka ɗoka fiyayyen wanda za ka ɗoka aiki shine wanda yake mai ƙarfi kuma ga aminci to ya gamsu da shawarar da ɗiyar ta bashi da kuma irin neman da take yi tuna malaman balaga nan ista'jirhu fi'ili amri ne amma abinda ake nihi shi talab ne tana nema ne sai babanta ya ce inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ni ina so in auren maka ɗaya daga cikin 'ya'yan nan nawa mata guda biyu wadda ta yi maka nike so na auren maka inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ɗaya daga cikin waɗannan matan guda biyu diyana wanda taimaka zan auren maka da shi da sharadi ala an ta'jurani samaniya hijaj akan kai kwangila kai min aiki na tsawon shekara takwas hijaj jam'u hijja ma'ana shi shekara yace ina son in ɗauke ka aiki na ka yi min aiki na shayar da dabbobi na jingar abinda zan baka shine zan baka diyata aure sadakinta kai kiyon shekara takwas amma fa in atmamta asharan idan ka cike shekara goma fa min indika wannan kuma kai ka so kai ka zaɓa bakan ka ranka ne bin tilasta kawa wa ma uridu an ashqa alaik ba na nihin da tsananta a kanka akan na ce dole sai kayi goma takwas kin dai sai ce satajiduni insha Allah min as-sabirin da sannu zaka sami ni cikin ikon Allah ina cikin masu haƙuri ina cikin min as-salihin cikin bayin Allah nagartatu kaga ko na cika maka alkawarin ne maka malamai suka ce wannan bawan Allah ya arrada wa annabi Musa diyarsa akwai darussa da ya kamata mu doka kamar haka darasin farin ya halitta da mutunan kirki da cizo ya tallata ɗiyarsa da mutunan kirki kaga mutum ne wanda yake mutamassiki ya rike sunna kana da ɗiya mata to ba laifi a musulunce ka ja shi gehe ka tallata masa ɗiyanka ko da Allah zai sa ya gudu ta dace da shi ya aura suka ce wannan ba shi bane farin ɗaya daga cikin sahabban shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Umar bin Khattab Allah ya ƙara masa yarda ya tallata diyarsa Hafsa gawa ga Abubakar ne Siddiq Abubakar bai ce masa komi ba ya zo ya tallata ta dawa ga Uthman bin Affan ya ce masa bai tashi yin aure ba a ƙarshe shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya aure ta kaga ana tallata iya da mutumin kirki idan an ga mutum mutamassiki da aqida islamiyya to ya ba laifi a addini ka tallata masa diyarka kamar da ya halitta mace da kanta ta tallata wa kanta namiji a musulunci ba laihi ba ne gashi wata mace ta zo a ugun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma wadda ta ce ya annabin Allah ka kalla idan nayi maka idan kana da buƙatar aure in nayi maka ka aure ni manzon Allah ya kalla ya sunku da ya kalle ta suko da kai ma'ana da bai da buƙata ya shiru bai ce komi ba sai wani sahabi ya ce wanzan Allah in ba taimaka ba annabin Allah ni ta yi min kaga a musulunci ya halitta kamar da kuma ya halitta ka je ka tambayi auren yariya da kanka ba sai ka tura ba ya halitta ko kuma babanka ya gane maka yariya ya tambaya maka aurenta kamar da Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda yayi da kuma ɗaya wasu daga cikin watan salafus salih Allah subhanahu wataala ya sa mu dace abu na biyu da wannan aya take karantar da mu da darasi shi kan cewa watan abin da ya shafi aure to ana buƙatar domin su sai an samu fahimtar juna tsakanin matar da za a aura da mijin da zai aure ta dole ya zamanto mijin da zai aure ki kin yi masa kuma dole ya zamanto ke ma ya yi miki mun fahimta ya zamanto tsakanin kuwa juna an fahimci juna na kowa yana son juna wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya zo manzon Allah akan cewa yayi aure manzon Allah ya kalle ta ya ce wa annabi a annabi ce ko ma ka je ka kalle ta domin ana buƙatar a samu abin da ya birga ka a cikin ta ka ganta ta ganta da wannan musulunci yake fada yake inkari yake waton mu'arada akan duk abin da ya shafi auren dole a musulunci babu abin da ake cewa auren dole uwaye ku ji tsoron Allah idan za ka aurar da yarka ta ce wanda ka zaba mata bai yi mata ba to karka tilasta ta akan sai ta aure sa idan ka zo wajen auren yariya ta ce ba ta son ka to kada ka ɗauki kakkai aiki da dama kakkaiwa ta amfani da damar ka ta kuɗi ko ta mulki ko dangantakar ka da mahaifanta akan a tilasta mata yin aure idan ɗanka ya ce baya son yare da ka zaɓa masa ka bar sa ya je ya zaɓa musulunci baya buƙatar a tsananta gashi annabin Allah ya ce wa ma an ce wa annabin Allah wa ma uridu an ashqa alayka in ba wani maka daga cikin su bana buƙatar na tsananta maka abu na gaba da wannan aya take karantar da mu kamar darasi shine kan ana buƙatar watan aure dole ya zamanto a sadaki sadakin nan ba dole sai kuɗi ba daga cikin abin da aya take karantar da mu ba dole ba sai kuɗi na iya na ɗauke ka ko mutum kuɗi ya ɗauke ka waton aiki ka yi mai jan mota ka ja masa mota shekara kaza ya zama to daras waton jin kuɗin da za a baka su aiki da zaka mai shi ne sadakin yarsa mun fahimta ko kuma a'a ya kata ka karantar da kai ka karantar da ita hizbi na alqur'ani ko ta karanta alqur'ani ko da ta haddace wani sashi na alqur'ani ya zama to wannan shine sadakin ta ga wanda wanda wannan mutumin da annabi ya mace ta tallata ma annabi kanta a karshe wani sahabi ya ce manzon Allah idan ba taimaka annabin Allah ni ta min manzon Allah ce ka je ka kawo abin da ke gare ka ya je yan nema ba komai gare sa a karshe mai manzon Allah ya ce ka je na aura maka ita akan abin da kake da shi na alqur'ani ma'ana ka je ka karantar da ita alqur'ani zaman to sadakinta shi sadaki watan sadaki an fi son yayi kadan ne in yayin yawa kuma ba laifi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu aure mai albarka shine wanda wanda aka yi aure da sadaki kaɗan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ta haka shi aure bayi dole sai da sadaki ka ba da qur'ani ko wani abu ya zamanto dai ka ba da wani abu ya zamanto sadaki Allah ce wa atun nisaa sadaqatuhinna nihla ku bai wa mata sadakin su kyauta Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta a baiwa mata sadaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce la nikaha illa bi sadaqin ba aure sai da sadaki sai ka miƙa sadaki kuma da wannan muke kira ga uwayen yara musamman a wannan gari mai tayin albarka dan Allah a dibi girman Allah a sassauta wa masu son auren ɗiyanku ku daina tsanwala musu ka zo ka ce dole sai mutum ya baka jika ɗari uku jika ɗari hudu alhali bai mallake sa ba abin da ya mallaka ji kokari ba shi kayan ɗaki ba suke zaman aure ba Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wannan bawan Allah na garin Madiyan da malaman suka yi sabani akan sai ce inni uridu an unki haka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashqa alayka satajiduni insha Allah min as-salihin a karshe sai Allah ya ce قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل الله يتي قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل الله يتي قال سي النبي الله النبي موسى يتي zalika baini wa bainik wannan tsakani na da kai ne yarjejjeniya ce da muka yi tsakanin kai surikina da kuma ni da ka baiwa diyarka aure ayyamal ajlaini qadaitu fala udwana alayhi kowane daga cikin lawatan lokaci wa'adin da ka bani zabi in ma shekara takwas in ma goma duk wanda na yi in na yi goma ba laifi a kaina in na yi kuma takwas ba laifi a kaina jama'a mun fahimta idan na yi shekara goma na kyautata in na yi kuma takwas ya abin da na iya yi kenan a rayuwa فلا عدوان علي بالي في أكينا والله على ما نقول وكيل الله سبحانه وتعالى شيني وندي يكي مي وكيلتي مي شيدا أكن أبن دموكي أيكتاوى أرايوا جماعة مو فإنتا كنت النبي الله النبي موسى يا كرن تدمو تشيوا واتن an ba shi zabi zabin da kuma ya doka malamai suka ce shine ya yi shekara goma mafiya yawan malaman tafsiri suka ce annabin Allah annabi Musa shekara guda goma yana kiyo lokacin aka ba shi watar mace da kuma iya abin da zai ci na abinci domin a nuna maka cewa zama zaman banza zaman kashe wando zaman fada baya da amfani manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya karantar da mu ka tashi ka nemi na kanka ga annabin Allah kiyoye shekara takwas aka aura masa mace da kuma aka bashi abin da zai ci wani aiki kai kai sannan kuma wallahu alama na ƙulu wakil yana karantar da mu cewa duk abin da muke yi Allah subhanahu wataala mai shaida ne shi yasa malamai suka ce nan wajen aure to dole a samu wato sharuɗan aure guda biyar ne shuruɗin nikah guda biyar ne na farin a samu watan sadaki kuma al'ijabi wal qabul ta ɓangaren ma'aurata na yarda na yarda kuma na karɓa na aure maka na karɓa idan ka tura wakilinka don namiji wakili gare shi mace waliyi mace ba ta aure da yar uwarta mace sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya auren mace a hannun namiji namiji shi ke ba da auren mace shi yasa ake ake kiran ake kiran ce waliyin mace to da wakilin ka namiji da waliyin mace sai ya ce na aura ma wani ta wance bisa sadaki kaza wakilin ka ya ce na karɓa ma wani auren wance akan sadaki kaza sai a tambayi jama'a kun shaida daga nan kuma sai daga nan sai a yi khutbatul haja khutbatul haja ina fatan mun fahimta wanda yanzu akwai wannan abun akwai karanci har yanzu muna da matsala ta wajen ɗaurin aure inda ba irin malumai bane na ahalin sunna wal jama'a amma irin dattijawan farin zawwa za a yi kawai haka nan an karba an yi kaza ina neman iri da sauransu siga na auren maka in ji malumai ka je ka libi watan sahih fiqh sunna da al fiqh ala mazahib al arba'a kuma ka samu littafin azziwaji da kuma al watan wani littafi da ake cewa sirru lirrijali jidda sun kawo iri yadda ake khutub ake ake khutba ake bayar siga wajen damun aure ka ce na auren maka an kahtuka ko zawwajtuka na aura maka diyata wance sai ka faɗi ta sai ka ga wace ce na aura maka diyata wance bisa sadaki kaza idan kai wannan to shi ma sai ce na karbi auren wance akan sadaki kaza na na karba ma wani in wakilin sani Allah subhanahu wataala ya samu dace to ga annabin Allah ya yarda ayyumal adlain tadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil sai Allah ya ce فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون Allah ya ce, falamma qada Musa al-ajla wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin min an-nari la'allakum tastalun Allah ya ce falamma qada Musa al-ajla yayin da annabin Allah annabi Musa ya cika lokacin da ya doka wa kansa shekara goma haka ya doka falamma qada Musa al-ajla lokacin da annabin Allah annabi Musa ya cika shekara goma na kiyon da ya yi wa wannan bawan Allah kuma aka bashi mata sai Allah subhanahu wa ta'ala ce sara bi ahlihi sai ya tafi da iyalinsa matarsa kenan zuwa kasar misra lokacin ya yi bukatar ya je garin misra Allah ce ahlasa min janibi turi nara sai ga annabin Allah annabi Musa ya tsinkayi daga waton bangare gefen waton dutsen turu dutsen tur annabin Allah sai ya cinkayi naran wuta tana tashi to kuma gashi ana duhu kuma ga dare sannan kuma ga sanyi ga duhun dare ga sanyi sannan kuma ga annabin Allah saman hanya abu uku sun haɗu da annabin Allah yana saman hanya ga duhun dare kuma ga sanyi kuma shi da iyali ne to annabin Allah sai ya ce yake wa iyalinsa inni anastu nara ni na tsinkayi inni anastu nara yace qala al ahli mukusu inni anastu nara yace ni na tsinkayi wuta min janibi turi nara yace ni na tsinkayi a gefen wancan dutse na tsinkayi wuta tana tashi yace sa'atikum minha bi khabarin zan je na kawo muku labari yace wa iyalinsa zan je na kawo miki labari ta ina ne hanyar don ya dimunci ya rasa hanya ya bace a hanya yanzu ya ce zan je na ga ko na samu girkin da zai gide ki na zuwa garin misira na samu wanda zai dora ne saman tafarkin da zan tafi hanyar zan tafi garin misira au jazwatin minan nari ko kuma na kawo muku wani watan wani garwoshi na wuta tunda ana sanyi sai na kawo hutan da za mu jije jikinmu la'allakum tasdalun ya ce ko kuma ko da mun jije jikinmu annabin Allah ya fita da dare shi da matarsa ga duhu ya zo sannan kuma gashi mi malu suka ce wannan wata sunna ce in ka dibi cikin fiqhu sunna yace sunna ce ana son mutum ya dinga dan fita ya tsara irin adaba bayan zifaf in an yi aure irin abubuwan da ya kamata mutum ya dinga yi ga annabin Allah ya yi aure annabin Musa daga cikin abinda ake so idan mutum ya aure shine ya tsara wata rihila ka dan tsara wata bulaguro kai da iyalin ka yawon shakatawa ka je ku dan shakata ku dan huta ba laihi bane wanda mafi yawan muna nan muna da wannan wanda muna da wannan ƙauyancin kwarai yanzu idan an kaga kama da ka fito da amarya kuna yawo a titi kuke bari yake yi wai bari yake yi Allah ya sauwake to ga annabin Allah ya fito da iyalinsa suna tafi sai ya cinka ya huta sai ya ce musu to zan je na kawo labari ta yadda za mu yi mu ta garin misra to da dai hanyar ta bace min ko kuma na kawo muna wani waton garwo shi ne za mu jije jikinmu sai Allah ya ce falamma فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين الله يتي فلما أتاها يا عند النبي الله النبي موسى يزوى ونهتا nudiya sai aka kira shi min shafi ilwadil aimani daga gefen kore na dama wannan koren da ya zo kore ne huta take tashi a cikin ice tsanwon ice sai ga huta tana tashi waton cikin ice tsanwa verb sai kuma ga huta tana tashi a cikin yana ƙara kyawu da ya zo a wurin Allah ce nudiya sai aka kira annabin Allah annabi Musa min shafi'i daga bangaren alwadil ayman bangaren kware na dama fi buqatil mubaraka a watan huri wanda yake da albarka min shajara daga wannan itaciya icen tsori kenan aka ce an ya Musa aka kira shi ya kai annabin Allah annabi Musa inni ana Allah rabbul alamin ni ne Allah ubangijin talikai Allah subhanahu wataala ya ce wa annabin Allah annabi Musa falamma ataha nudiya نودي من شاطئ الوادي الأيمن في بقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين yayin da annabin Allah annabi Musa ya zo wannan wurin da yake ganin wuta ce da ya zo sai iske ba wuta bace sai iske haske ne ke tashi a cikin waton wani icce tsawon icce kuma yana ƙara kyawu sai Allah subhanahu wataala ta sai muka kira annabin Allah annabi Musa a bangaren dama na wannan waton kware na icce mai albarka sai aka kira annabin Allah annabi Musa aka ce ya Musa Allah ya ce ya annabin Allah kai Musa inni anallah ni ni ne Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mahalicinka wanda ya halitta duk wani abu da yake motsawa a duniya inni an Allah rabbul alamin wanda yake mai jujjuya al'amari wanda yake ubangijin talikai wanda shine wanda yake kula yake tarbiyyanta da duk wata halitta a rayuwa duk wata halitta da zuwa duniya Allah subhanahu wataala shi ya kula tun tana karama har ta girma to wannan wanda ya wannan abin Allah ce masa ni ke magana da kai jama'a mun faita ga annabin Allah yana magana da Allah subhanahu wataala Allah ya masa magana ya ji maganar Allah madaukakin sarki sai Allah ya ci a gaba وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يؤقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين الله يتشي وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين الله يتي وأن ألقي أصاك كأنا أن زيادة تأن أو سورة القرآن باب أن الله يتي وألقي أصاك كو أطاها قال قال فما تلك بيمينك يا موسى كو to nan Allah ce wa an alke a saka umarnin da aka bai wa annabin Allah annabi Musa shine ya jefar da sandarsa wannan sadar malamai suka ce kafin annabin Allah ya baro garin Misira surukinsa ya bakkasa wasu daga cikin yan dabbobi wasu tumaki annabin Allah an basa wannan dabbobin suruki ya masa ihsani wannan kaga duka wannan yana karantar da mu balai bane dan kawa mutum diya kuma ka bashi jari ai ya taimaka maka a rayuwa wa an alqi asad Allah ce wa annabin Allah annabi sa jeho sandarka sai ga annabin Allah ya jefa sanda kaga ba a bukatar a baka labari wai Musa ya jefa sandarsa ko kuma bai jefa ba a'a an riga abin ya riga ya faru Allah ce falamma ra'aha tahtazzu lokacin da annabin Allah annabi Musa ya ga wannan sandar tahtazzu tana motsi tana tafiya da sauri ka annaha janun ka ce kare maciji ne ka ce tsari ne walam yu'aid walla mudbiran sai annabin Allah annabi Musa ya juya baya ta gaggawa sai annabin Allah ya juya baya ne ya marsh ariyar da gaggawa jama'a mun fahimta lokacin da ya je fasandar da yake kiyo da ita wanda yake kakada awakinsa da ita sai gashi wannan sandar ta zama macijiya kaga Allah subhanahu wataala yana tabbatar wa annabin Allah annabi Musa cewa tabbas ni ne Allah saboda ba wanda ya isa wannan abun a rayuwa jama'a mun fahimta annabin Allah yana kira sanda sai Allah ce ya jefar da ita yana jefarwa ya ji maganar Allah ya tsorata to sai aka ce bari a ƙara shi wani dalili guda biyu ya ji maganar Allah subhanahu wataala sandarsa sai Allah ce ya jefa sandar sai ga annabin Allah na jefa sanda yana jefa sandar Allah ce sai ya ganta ka anna hajanun ka ce wani maciji ne mai ɗankaran sauri kuma ga girma walla mudbirin nan take sai Musa ya ɗauka da gudu sai ya juya ba zai mar sha'arir walam yu aqib Allah ce kuma bai waiwayo ba bai jiyo ba bai tsaya ya gani ke faruwa ba sai Allah ya kira annabi Musa Allah ya ce ya Musa sai Allah ya kira shi ya juya ba ya ruga da gudu Allah ya ce ya Musa dawo haba kaka ba mu kuma annabin Allah ya Musa ya annabin Allah la takhaf Allah je kakka ji tsoro wannan ai karamin abu da cikin ikon Allah subhanahu wataala musayya sanda ta juya ta koma mu ciji Allah ce mu wannan karamin abu ne a wajen mu sanu'idu halaka sirata halula Allah ce a ƙarshen al'amarin zamu maida maka ta koma yadda take a farko zamu maida maka sanda sai ga cewa annabi Musa ya kamo sandan la takhaf sai ga Musa yana kamo sanda macijiyar ya rike macijiyar sai ta koma sanda sai Allah ce to kaga ka samu hujja ɗaya ta wajen fir'auna da wa'azi tamam mun fahimta Allah ce walam yu'aqib ya Musa la takhaf innaka minal aminina Allah ce tabbas dukkanin kai annabin Allah Musa innaka lalle kai kinnan minal amina kana cikin amintattun mutane Allah subhanahu wataala ya aminta da kai kuma Allah ya kare ka ba abin da zai same ka a rayuwa malamai suka ce daga cikin hikima da wa'azi da ake ɗauka ƙarshen wannan ayar matsayin ka na mai da'awa wallahi in da ka tashi faɗar gaskiya kaka ji tsoron duk wani a rayuwa ko kan waye ka fito kai bayani Allah zai kare ka matukar kana yi da ikhlasi me yasa kaga wani lokaci masu da'awa suna da'awa amma abin baya tasiri Muhammad bin Ratib An-Nablusi alaihi rahmatullah yace wallahi karancin ikhlasi ne kuma duniyar musulmi abinda ya tarwatsa da'awar kaga abin an kai an kasa cin nasara da abin da ake bukata ya ce wallahi tashattatul ahdaf ne mafiya yawan objekin da mutane suke wani da ya shigo wa'azi wallahi dan yayi kuɗi ne yana samun kuɗin ya daina wa'azi wani da ya shigo wa'azi dan yayi ɗaukaka ne yana samun ɗaukakan ya daina wani kuma dan a sansa ne yana samun abin da yake bukata ya bari ya ce wallahi da musulmi masu da'awa sun haɗa kai hadafi shine irin yadda annabawan Allah suka yi faɗo da tashi kan karantar da da mutane al'umma su gane musulunci yace wallahi a duniya ba wanda ya isa ya nuna masu da'awa yatsa babu shi a rayuwa amma matsalar da aka samu kowa da hadafi yake zawa a bangaren ta'awa ya Allah ka gyara zuciyoyin mu gaba daya Allah ya samu dace Allah ya ce innaka annabin Allah kai kinnan min al-amin tana cikin amintattu wa'inda ba abin da zai same ku a rayuwa sai Allah ya ce aya ta gaba اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وادمم إليك وادمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الله يتي اسلك يدك في جيبك jebika annabin Allah sa hannunka a wuyan rigarka wannan mun riga mun fassara a shu'ara mun fassara kuma a namal Allah ce usluk yadayk annabin Allah ka sanya hannunka fi jaybika a wuyan rigarka ta khuruju bai ba'a Allah ce abinda zai faru hannunka zai dinga fidda haske wanda ya fi wata haske haka malaman tafsiri suka fassara annabin Allah wannan abu guda na biyu da zamu baka hujja ce ga sanda ta koma macijiya kuma kana zuwa ba sihiri ba gaban firawuna kana buga ta Allah ce ta koma sanda abu na biyu Allah ce ka sanya hannunka a wuyan rigarka Allah ce ta khuruju baida hannun za ta dinga fiddo wani haske min ghairi su ne Allah ya ce ba tare da ba haske na cutarwa ba ba watan kazuwa ba ce ko kuma wani watan abu na rashin lafiya sai Allah ya ce abu na gaba tuna mun ga ka tsorata sai Allah ya ce bari mu tafiyar maka da tsoron wadmum ilayka jana haka watan ka dinke hannayenka jana malamai suka ce nan isti'ara ce Allah ya yi na watan abinda ake ni hannu ne sai Allah ya ce jana mutum bai da farfuki sai aka ce wa annabin Allah ya watan ya dinkule hannunsa to idan ya dunkule abin da zai faru duk abin da yake jin tsoro na wannan macijiyar da kuma abin da yake tunanin ya je garin misir zai faru Allah ya ce wannan tsoron gaba ɗaya za mu cire masa shi a rayuwa jama'a mun fahimta shi yasa malaman aqida suka raba tsoro kashi biyu akwai tsoro wanda yake tsoro ne irin adi haka mutum ya dan firgita wanda kowa yana iya samu amma abin da ba a so tsoro wanda ya fi shine kaji tsoron cewa wai duniya akwai wanda ya sai maka wani abu wanda ba Allah ba to wannan tsoron idan kai to kafi daga cikin da'ira ta addini wanda tsoro ne wanda Allah subhanahu wataala bai yarda ba ka tsoraci wani a wannan ba wanda ya isa kamar misali kai wani sace ku ce da kai da malamin tubu ya ce sai ka gani ka ce wallahi ba abin da zai gani sai alkhairi dan ba abin da iya maka wallahi ka dogara da Allah subhanahu wataala ce sai mun maka kaza a matsayin ka da mai da'awa kaka ji tsoro wannan tsoron Allah kawai ake jin tsoro shi ka ji tsoron Allah ce za mu maka kaza shi Allah ce zai yi to sai yayi amma duk wanda ba Allah ba ce zai yi to ba tabbata bane yayi dan kuma wa mata sha'una illa ayyasha Allah jama mun fahimta sai Allah ya ce manzon annabin Allah wad mum yade ai jana haka annabin Allah ka dinkilo ka dunkule hannunka ka jimke hannayenka minar rahabi Allah ya ce tsoron da kake ji zai tafi sai Allah ya ce fadhalika burhanani min rabbika kaga wa'annan abubuwa guda biyu sandarka da ta koma macijiya da kuma hannu idan ka sanya a wuyan riga yake fitar da haske Allah ya ce burhanani wasu abubuwa ne guda biyu hujjoji wa'azi ne ne guda biyu Allah ce ka je wa fir'auna da su abu ne wanda a mulki sai bai taba ganin sa ba a rayuwa burhana ne dalili ne hujjoji ne wasu wa'azantarwa ne guda biyu Allah ce burhana ne min rabbika daga ubangijin ka ne Allah ne ya baka wannan abin ila fir'auna ina zaka je wajen fir'auna wanda ya iddia ina ilahintaka Allah ce ka je ka masa wa'azi idan ya kasa fa'inta ka nuna masa wa'annan abubuwa guda biyu Allah ce wa mala'ihi ba ma shi kaɗai ba haddata manyan mutanensa ministorinsa da diptekinansa da duk wani mai faɗa a ji a mulkin fir'auna idan ya ga wannan abin da ikon Allah zai sara wa ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ce ka innahum kanu qauman fasiqina sai dai Allah ce tabbas fir'auna mutum ne da tsaurin kai yake jama'a mun fahimta Allah ce innahum yadda al'amari yake ba shakka fir'auna wa mutanensa qauman fasiqina mutane ne waɗanda ba qauman innahum kanu qauman fasiqin Allah ce mutane wasu kasance fasikan mutane a rayuwa mutane ne wanda ba abin da ke birga sai sabon Allah subhanahu wa ta'ala wai ana son a nuna wa annabin Allah in ji malam sai ce ana son a nuna wa annabin Allah cewa dole fa sai yayi haƙuri wajen karantar da su addini ba za ka fara da'awa yau ba kuma kowa ya gane karantar da kake ayi wallahi ba yiwa da ana fahimtar da'awa a yau idan mutum ya fara ta da manzon Allah bai share shekara sha uku ba a garin makka yana karanta da tauhidi da ana gane da'awa yau ana fahimtar komi a yau da ya je madina da ba a share shekara goma ana karanta da su a hakamu shar'iyya ba da sai Allah subhanahu wataala ya saukar da qur'ani kai tsaye kuma a ci gaba da aiki amma ina akwai mutanen da sai kai da gaske kuma matsayinka na mai da'awa kada ka yi wasa kullum abin da ake bukata ka dage akan kira bisa hanyar Allah subhanahu wataala ta'ala wallahi mutum guda ya gane addinin Allah mutum guda ya gane sunnar manzon Allah ya tabbata ya aikata ko da kai baka aikata wallahi sai an baka lada innahum kanu qauman fasiqina duk da haka nan ba mun gaya maka wai fir'auna fasiki bane ka kase masa wa'azi a'a Allah ce ka dage in ka je kai da'awa kuma kai hakuri shi sa Allah subhanahu wataala ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai bashi hakuri Allah ce fasbir kama sabar ulul azm min rusul kai hakuri ire da su annabi Musa suka yi hakuri annabi Musa ya sha wahala a da'awa amma a ƙarshen al'amarin ne yayi hakuri kuma duk wanda ya hakuri ƙarshen al'amarin wallahi cin nasara ne a rayuwa rayuwa Allah ya samu dace sai Allah ya ci a gaba
قال رب قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون الله يتي قال سي النبي الله النبي موسى يتي ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون Allah ya ce sai ga annabin Allah yana kawo uzuri wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rabbi ya ubangiji na inni qataltu nafsan ni na kashe rayuwa na kashe wa fir'auna mutun na kashe dan kabila fir'auna ina tsoro fa akhafu an yaqtulun ya Allah ina jin tsoron in na je garin Misra fir'auna ya kama ni ya kashe ni jama'a mun fahimta annabin Allah ya ce wa Allah subhanahu wa ta'ala rabbi inni qataltu nafsa ya Allah ni rayuwa mutun na kashe a garin Misra na kashe wa inni qataltu minhum nafsa ya Allah ni na kashe musu rai a garin Misra na kashe wa Fir'auna dan kabilarsa dan uwansa na jini ya Allah ina jin tsoron idan na koma ni ma su kama ni su kashe ni sai ce kuma ya Allah uzuri nabi wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana ce ya Allah ina da matsala ta harshe ina da matsala wajen magana saboda abin da ya faru da Annabi Musa lokacin da yake karami a garin Misra na Fir'auna ya sai Annabi Musa ya dauki garwashi ya sanya a baki to wannan yayi dalilin konewa hashin annabi Musa alaihi afdalus salatu wa atammu taslim sai ga annabin Allah annabi Musa ya ce wa ubangiji wa akhi Harun dan uwana Haruna huwa afsahu minni lisana ya fi ni fasaha ya fi ni fanyace zance ya Allah ta fure mai watan fasaha da balaga wajen magana idan yana magana kowa sauraron shi yake yi malu suka ce abin da zamu ɗaya ɗauka fahimta na darasi a cikin wannan ayar shine cewa bayan Allah na gari duk wata ni'ima idan Allah ya same su suna so wa dan uwansu da ita ta alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa la yu'minu ahdakum ɗayan ku ba zai zama to mai cikakken imani ba hatta yuhibba li akhihi fihi ma yuhibbu li nafsihi sai ya so dan uwan shi abin da yake so ma kansa jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ka mu'amalanci mutane kamar da kake so a mu'amalance ka annabin Allah annabi Musa Allah ya bashi annabta da manzanci amma sai ya kawo uzuri ta yana buƙatar dan uwansa shi ma Allah ya bashi annabta baya bakin ciki kamar da yau idan na samu kuɗi ina bakin ciki kai ka samu kuɗi a rayuwa idan ina kasuwanci kasuwanci na tafiya ana samun ciniki ina jin haushi daga kai kana samun wannan abu idan karatu na nake yi na ji ana saurare na ina ina haushi ina hasadar kai ma ka taso kana karatu a saurare ka to ga annabin Allah Allah ya bashi annabta abin da yafi komai daraja a rayuwa annabta amma sai ya roki Allah ina ma aba dan wanshi annabta domin su su zamanto annabawa a rayuwa sai ce ya Allah wa akhi harunu huwa afsahu minni lisana baya keta baya hasada baya bakin ciki da abinda Allah zai ba wa dan uwansa wannan shike karantar da kai cewa a rayuwa Allah na iya komai a rayuwa ka daina hasada ka daina wahalar da kanka manzon Allah yana ya riga ya faɗi ya ce iyyakum wal hasad ina hane ku na hane ku da yin hasada fa innal hasada alauce kaga ita hasada ka dinga ketar mutum kana watan kyama abinda Allah ya baiwa mutum manzo Allah ce to tana tafiyar da aiki tana ce aiki dan annabi Adam kamar da ka san idan ka kunna wuta ka dauko ice kasa karshe dai zai koma habdi haka aikin dan annabi Adam idan yana hasada zai koma aiki manzo suka ce hasada ta kashi kashi uku akwai hasada wanda yana hasada yana ketar wato abinda ka samu abinda ya samu ka samu wani kuma yana hasadar kai ka rasa shi ya rasa kai babban musiba a rayuwa ka rasa ya rasa shi bai samu ba kai bai samu wannan musiba ce masu ka ce wannan wato wani rashin lafiya ne na zuciya Allah ya kare mu ka rasa ya rasa akwai kuma wani a'a shi ka samu Allah ya baka ya bar maka naka kuma Allah ya bashi suka ce wannan ba laifi amma a cikin abu guda biyu kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sai cewa la hasada illa fi thnataini ba a hasada sai abu guda biyu a cikin ababai guda biyu hasada haramun ce sai a huri guda biyu mutum ne Allah ya bashi dukiya yana gina makaranta ya ɗauko malumai ya sa ma kowanne albashi ya gina wa kowane malami gidan kansa ya ce ku zauna ku karanta da bayan Allah alkur'ani ka yi fata ka ji kai ma ina Allah ya baka irin wa'annan kuɗin domin ka gina makaranta ka gina gidan malumai ka ɗauki albashi ka baiwa malumai manzo Allah ce babu laifi a wannan ina wani ka ba laifi ka ga mutum ya gina masallaci ya ɗauko limami ya sanya masa albashi ya gina masa gida ya bashi aiki yana kuma biyan sa watan albashi ka yi fatar ina ma kai ma ka samu wannan abun domin ka dinga sarrafa wannan abin a rayuwa manzo Allah ce babu laifi ko kuma mutum Allah ya bashi ilimi mutum Allah ya bashi ilimi yana wa'azi yana karantarwa yana fahimtar da al'umma ka yi fatar ina ma Allah subhanahu wa ta'ala ya baka na irin ilimin kai ma ka tashi ka dinga yi mutane wa'azi ba ka dinga gorin ba ina ma a ce ya wani a ce wani malam wani ya ma wanci ciki ku duk kuna ya a gari wannan ka ita ce da hasada Allah ya sauwaye to sai ga annabin Allah annabi Musa ce wa akhi Harun Allah annabi dan dan uwana Haruna huwa afsahu minni lisana ya fi ni fasaha ya fi ni bayyana zance sai ce fa arsilhu ya Allah ina roƙo talab ne yake kamar umarni ne amma kuma talab ne fa arsilhu ma'i ya Allah ka aike sa ka aika sa ka bashi annabta tare da ni rid'an yusaddiqun fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiqun yusaddiquni ko ya Allah ka aike shi tare da ni domin ya dinga waton gaskata abin da na zo da shi ya dinga taimako na rij'an bi ma'ana ya taimake ni bangaren da'awa wannan shi ke nuna mana cewa ita da'awa kai kaɗai ba ka iya yin da'awa da'awa ba aikin mutum ɗaya ba ce da'awa dole ta al'umma ce ana ba ta malamai kaɗai ba cewa a'a ba ta ustazai ba kaɗai ce ba ta alarmomi ba ce da'awa ta al'umma ce gaba ɗaya dole akwai malamai a ciki akwai alarmomi a ciki akwai ustazi a ciki akwai masu kuɗi a ciki akwai masu mulki a ciki dole da'awar sai da wa'annan mutane guda hudu a samu ga malamai ga masu kuɗi sannan kuma ga mi ga masu iko malamai su zo su karantar in ana buƙatar kuɗi masu kuɗi su fiddo su sa in ana so annan mulki ko masu mulki su nuna mulki amma an bar malamai da da'awa kana fatar kana neman buhun shinkafa a gidanka kuma a ce sai ka sanya mota zuwa isansu wajen wa'azi sai ka sayi littafi da za ka yi ka yi nazari kuma karanta da mutane al'umma tsakanin da Allah ba ayyuka malamai adalci ba in dai haka za a dinga rayuwa a ce malami shi zai saya wa kansa littafi ya je ya biya ma kansa kuɗi ya je ya yi karatu sannan kuma ya zo ya karantar kuma ya sa isansu ya je ya karantar da ku tsakanin da Allah ba ayyuka malamai adalci ba to wa zai kula mai da gida ne kuma ya kula da gidansa aiki ya masa yawa to ga annabin Allah kun ga da'un da kuka cewa da'awa ba ta yi mutum daya sai ce ga dan uwana fa arsilhu ma'iya rid'an ka aika shi tare da ni domin ya zama to mai taimaka min ya bani gudunmuwa wajen bangaren da'awa ta hakan za su gaskata ni idan na yi musu wa'azi jama'a mun fahimta sai Allah ce wa naj'al inni akhafu an yukadhibun yace ni ina jin tsoron Allah fir'auna ya kaddata da mutanensa na taso a cikin su na rayuwa a ciki ya Allah ina jin tsoron in na je ni kadai su kaddata ni ko kuma su gada su kasa gane zance na saboda ina da matsala ta wajen harshe sai Allah ya ce قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يسلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله يتي قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا التي زام كرففا وتندنتنك زام كرففا بنجرن جكينك مرسو suka ce wannan kamar ana nuna kamar ana so annan ka cewa idan hannu idan jiki ya tsanu to akwai alamar karfi tare da shi jama'a mun fahimta da shi kadai ne sai Allah ce za mu karfafa bangaren jikinka mislikinka da dan uwanka ma'ana za mu aiko annabi harun ya zamanto tare da kai sai ya dinga tafiya kuna wa'azi in kayi bayani tunda Allah ya bashi fasaha da balaga wajen zance kuma in yana magana kowa na saurara masa to wannan ba da inji Allah subhanahu wataala wa naj'al lakuma sultana Allah ce mu ba ku kuma dokaka mulki akan fir'auna sai da in ka zo wajen fadar fir'auna dole duk wanda annan ya saurara wa Allah subhanahu wataala shi ai alqur'ani duk tsagerancin tsagera in ana karanta alqur'ani ya san ba warin shi bane wallahi duk iskancin mai iskanci ya san shi qur'ani ta fanni aka ce in malama shi ce in ana dara hidda uwa ake in ana zancen abu shirme to da an zo da alqur'ani in musamman ma idan mutum ya iya karanta alqur'ani sai ka ji malam kanas to Allah ce wa naj'al lakum sultana za mu sanya muku watan ɗaukaka akan fir'auna ta da in kuka zo fadar fir'auna dole kowanne daga cikin mutanen fir'auna da shi kansa zai saurara muku sai Allah ce fala yasiluna ilaykum har abada ba za su iya kai gare ku ba su da tucarwa fir'auna da mutanensa kai annabin Allah da dan wanka annabi Haruna Allah ce fir'auna yayi kadan da shi da jama'a su cutar da ku fala yasiluna ilaykuma bi ayatina da ayoyin mun Allah subhanahu wataala sai Allah ce antuma ku kinnan guda biyu kai Musa da Haruna wa man taba'akuma da waɗanda suka bi ku cikin mutanen Fir'auna da banu Isra'il Allah ce al-ghalibu ne kure wanda za ku galaba a rayuwa ƙarshen al'amarin Allah ce cin nasara tun daga nan duniya wallahi kuke da shi masu da'awa masu yawo daji da birni da ƙauye suna karantar da al'umma wallahi ƙarshen al'amarin zai koma gare su tun nasara ne gare su don ko ba komi idan ka kanta da mutum arwalla duk sallar da zai za a baka lada wallahi an ci nasara ko ba a ci nasara ba da Allah ɗaya ne da wanda zai zo ya kasa shinkafa a kasuwa yana jiran a kawo masa kuɗi in ya karba daga shi sai iyalinsa ɗaya ne da wanda zai fita zakka kana bashi ya canye kuma amfanin ya ƙare lalata ƙare amma wanda ka karantar addini ko da ka mutu in zai aikata wallahi ladar sai ta iske ka Allah ce antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun kai annabin Allah Musa da wanda suka bi ka watan ku ne za ku yi nasara a rayuwa sai Allah ya ce فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين Allah ya ce falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinat lokacin da annabin Allah annabi Musa ya zo da ayoyi na bayyanannu wa'annan hujjojin abinda Allah ya bashi guda biyu akwai guda kuma cikin tara in da biyu akwai bakwai suna nan tafi akwai tara suna nan tafi biyu aka bashi farko ayoyin Allah ce lokacin da Adai Musa ya zo da ayoyin mu bayyinatin watan bayyananni wadihat yadda kowa ya gansu kamar watan wata da ran goma sha biyar me ya faru kalu sai fir'auna da mutane suka ce ma haza illa sihirun muftara annabin Allah Musa wannan sandar da ka buga ka ta zama cijiya da kuma wannan hasken da ka hiddo ai ba wani abu ne sihiri ne dan uwa mu yayi wannan abu ai sihiri ne eh ba wani abu ne sihiri ne ma hada illa sihir muftara sihiri ne wanda ka kirkira shi na ƙarya wanda ka annabi Allah ka kirkiro shi kai Musa so ce wa ma sami'ina bi hadha fi aba'ina al-awwalin sannan kuma mu wanga Allah da kake cewa abota ma mu a uwaye mu ma kakanni da uwaye mu taba jin labarin shi ba mu ka ji fir'auna da mutanensu suka ce annabin Allah abin da ka zo da shi sihiri ne sannan kuma wannan abubuwan guda biyu da ka nuna muna sihiri ne sannan kuma Allah da kake zance a kansa ma sami'ina bi hadha fi aba'in al-awwalin kakanni da uwaye suka huce ba su ba mu labarin wai akwai wani Allah ba mu ba san wannan Allah ba sai annabi Musa ya ce وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون الله يتي وقال موسى سي النبي الله النبي موسى يتي ربي يعلم بمن جاء بالهدى وبنجدنا shi ne mafi sani ya fi mu sanin wanda ya zo da shirya wane ne ya zo yake a kan shirya Allah subhanahu wa ta'ala ya sani rabbi a'lam biman ja'a bil huda min 'indi wa man takuna lahu 'aqibatud dar da wanda kuma karshen al'amarin gida na kirki zai kasance gare sa Allah subhanahu wa ta'ala ya san wanda ya turo da gaskiya ni ne ko ku Allah subhanahu wa ta'ala sani akan wannan yake sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tare da gida ya san suwaye bayunsa na gari da za su mutu shiga aljanna Allah ya san da wannan abu sai Allah Musa ce innahu yadda al'amari yake la yuflihu zalimun har abada wanda yayi zalunci baya cin nasara har abada azzalimi wallahi baya cin nasara duk ya zalunci mai zalunci mai cin haƙƙin al'umma bi ghairi tsibbin nafsi ka ci dukiyar mutane ba san da tare da sarrar su ba ka kuntata wa mutane kana zaluntar su wallahi radda Allah ya kama ka ranan ka kai wa kana zaka dinga baiwa kanka da kanka tausayi Allah ya sauke Allah ce innahu la yuflihu zalimun har abada wanda yake azzalimi wanda yake zaluntar bayan Allah baya cin nasara sai Allah ya ce وقال فرعون يا أيها أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فجأل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين Allah ya ce wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi sai fir'auna katan kafiri wanda ya jibge a cikin kafirci ya samu digiri hada digiri a cikin kafirci shi ya kai ƙarshe sai ya ce ya ayyuhal mala'u yanzu yana son ya tare mabiyansa ya ce ya ku manyan ministori na ya ku al'ummata ma alimtu lakum min ilahin ghairi ai ban san kuna da wani ubangiji kuma bayana ba ka ji abin da fir'auna ce mutanensa ma alimtu lakum min ilahin ghairi a iya sani na ba kwa da wani ubangiji wanda wanda huce ni bayan can ya ce musu ana rabbukumul a'la in ma akwai wani ubangiji ni ne ubangijinku wato ni ne babba yanzu fir'auna fa ya fara tabbatar masu suka ce daga nan fir'auna ya fara tabbata cewa akwai wani abu akwai ubangiji wanda ba shi ba ya tabbatar cewa shi ba shi halicci kansa ba akwai wanda ya yi shi yace ya ayyuhal mala ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni bana da sani akan cewa kuna da wani ubangiji a duniya abin bauta kuma bayana sai ce fa'auqid li ya hamanu ala tin faj'al li sarha yace ya kai haman wanda ke shine wazirinsa ya ce a yi kokari a dafa min a wato a yi kokari a gina min fale da zai kai tsawon da zan taka sama abinda nake da bukata ya kira wazirinsa haruna ya ce ya hama na fa'auƙid li sarha alaɗini ina buƙatar a tsara min gini a yi min fare da za a gini da laka wanda zan tattaka na je wajen allah annabi musa fa attali'u ila ilahi Musa na je na gano wai na leko wai in ga Allahn annabi Musa sai fir'auna ya ce kai wa inni la'azunnuhu kadhiba za a fara aiki sai wa inni la'azunnuhu min al-kadhibin yace ni na tsammanin ma Musa kai da yake kai ku bar shi ma ba sai an yi ba ke ba ma sai an yi ba kaga ya tarfitin su wai so yake nuna musu cewa ba wani allan sai shi sai ce amma bari tunda ya ce ubangijin na sama rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma sai ce to bari in te saman in leƙo wai in akwai Allah a ƙarshe sai ce kai ɗaya ma yake yi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana fir'auna ya zalunci a duniya yayi kafirci yace wa inni la adunnuhu min al-kadhibin yace ina tsammanin watan annabin Allah annabi Musa ƙarya yake yi da yace akwai Allah sa a sama sai Allah ya ce
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون الله يتي واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق سيجا فرعون ياي جرمن كي ياي دغاوا ياي واتون ƙetare iyaka a san masu mulki sun fi kowa jiji da kai a rayuwa mutum idan ya je yana a saman fubuwa yana a mulki sai ga kan uban kowa bai da gashi sai na shi sai ga maganar kowa ba magana ba ce sai tashi saboda jin yake wallahi mulki musiba ne mulki ganin mutum zai dinga yi ai ba wanda ya isa sai shi su su ne abubuwa suke a mulki daga suna iya su kame wanda suke so su liƙe suna son kuma suna da damar su kashe wanda suke so ai ta bayyana wasu da wasu da ce shugabin nan an yi walƙiya a fili Allah ya bayyana mana su akan suna ji da kujerar mulki suke takama wai abinda mutum bibi yake mantawa masu mulki jiya kafin ya hau kujerar wani aka yi saman kujerar dan Allah yau yana ina dan Allah ka je ka binci tarihi duk wanda ya yi shugabanci a ƙasar nan ka ɗauki ƙaramin misali wallahi gwamnonin tun ana zamanin firife a tun babu gwamna firife ki da kwai kadiba wanda suka zo suka ta yin gwamnatin nan suka zo suka ta yin tun daga premier republic har ana septem republic ka je ka diba sixième republic na cinquième republic dan Allah gwamnatawa a cinquième republic yau yana ina wallahi a ƙasa nan ba a damawa da shi an huce an bar an bar ba da labarin shi da in zai huce ziniya ake a sa sojoji da garda suna gadinsa gidansa garda ke da kai baka iya shiga sai ka tafi da authority sai an baka damar shiga yau dan Allah yana ina wai bai bar kujera ba dan Allah ya barta yadda kamar kafin ya zo aka yi wasu a wannan kujerar shi yasa wallahi nasiha da duk masu mulki su jiya da kyawu wallahi kujerar nan da kake zaune a kanta yadda ka san ba a aihe ku da ita ba tarance da Allah da rana tsaka wata kiri da kiri muna ganin ka baka barin ta billahi allazi la ilaha illa hu in ba kai wa yan garin da kai shugabanta ba aikin kirki Allah ya isan su za su sa kuma wani rashin lafiya ya kame ka a ƙarshe kuma ka dinga wahala a rayuwa kuma ana nan lokaci yayi nan ya kamata mu kwana sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana gobe mu tashi wastakbarahu wa junuduhu fil ardi bighairi alhaq Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ya biya mana bukatun mu alkhairi fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh